wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau goma sha biyu da azumi ko? ko sha ɗaya ne sha biyu da azumi sannan majalisinmu shi ne na goma ko? yau shi ne majalisinmu na goma a cikin wannan masallaci na al'afat da ke anguwar nasarawa cikin garin gombe inda muke ci gaba da tafsirin ƙur'ani a wannan juzu'i na ƙadisami wanda insha Allah muna fata a wannan shekara wannan izu biyun mu yi su da izinin Allah jiya mun gama suratul hashri ko mun gama hashri ne ba yau sannan a jiya mun dan fara almumtahana mun fara har an karanta mana aya daya a ciki amma mu ce komai ba to ita wannan sura suratul mumtahana kamar da na faɗa jiya sura ce yar madina manyan abubuwan da take karantar da mu shine tsoratarwa daga rikon mushrikai su zama ababen soyayyanka kafirai su zama kana su ne waɗanda kake ƙauna kake so kake saka su a zuciya shine abinda suran take mana magana a dunkule amma idan muka ɗauka a ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya abubuwan da suran ta ƙunsa abubuwa ne kamar haka na ɗaya an hana mummine su riƙi kafirai abokanan soyayyensu sannan an nuna mana yadda kafirai suka tsani gaskiya sannan aka nuna mana mummunan sakamako ga wanda yake yake nuna mun soyayya sannan a surar an nuna mana shi musulmi mumini ya zama ya amsa kira na mahaifinsa annabi ibrahim kira na annabi ibrahim domin addinin annabi ibrahim addini ne na annabawa saboda me yasa tunda an ce karka yi alaka da kafirai sai aka ce kuma ka bi addinin annabi ibrahim to menene addinin annabi ibrahim addinin annabi ibrahim shine mahaifinsa ma sun raba gari da ya bi bin allah ba iya karshe ba kenan mahaifinka in bai bi Allah ba ba layinka ba ne mahaifiyarka in bata bi Allah ba ka ajiye ta wanda irin ajiyewa ajiyewa na addini ba ajiyewa na mu'amala ba ba za ka bi ta ba ba za ka ɗaga mata ƙafa harkar addini ba amma za ka taimake ta na abinda za ka taimaka na uwa wanda ake wa uwa duk wannan za ka yi amma banda harkar ɗaga ƙafa sannan wannan suran ta nuna mana dan an ce ba za ka yi soyayya da kafirai ba na addini to ba kuma shi yake nuna ba za ku yi mu'amala ku ta yau da kullum ba harkar kasuwa harkar saye da sayarwa da harkar kyautata musu ma a gurin da ya dace a kyautata musu in suna jin yunwa ka ba su abinci in suna bukata ka taimaka musu in suna bukatan zuwa asibiti ka ba su gudun magani wannan ba laifi ba ne amma harkar abin da ya shafi addininka wannan ba daga gafa sannan a surar nan za mu ga an yi mana maganan hukunce-hukuncen mata waɗanda suka baro garinsu da sunan hijira suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam za a karbe su ko ba za a karbe su ba idan za a karbe su menene ka'idodi na karba sannan za mu ga irin alkawari da aka yi cewa ba za a karbe su ba sai sun yi alkawarin duk wani abu na haram ba su ba shi sannan yadda suranta aka bude ta da cewa a nisanci makiya Allah banda soyayya da su to a ƙarshen suran ma aka cike cewa mumine karfa su jibinta lamarinsu ga wanda ba musulmai ba banda wannan sura na gaya mana suranta suratul mumtahana abinda yasa aka kira ta mumtahana saboda a cikin suran aya ta goma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani idza ja'akumul mu'minatu idan mata mu'mine sun zo muku daga makka muhajiratin sun yi hijira saboda sun musulunta suka yi hijira suka zo garin madina wajen ka manzon Allah famtahinuhunna karka karbe su sai ka musu jarrabawa sai ka musu jarrabawa ka gane gaskiyar abin da ya kawo su shin da gaske ne ta bar mijinta ko ta bar ubanta ta taho dan karban musulunci to me yasa aka kawo wannan sharadin me yasa aka kawo yadda abin yake wannan abin bayan sulhul hudaybiya ne a bayan sulhul hudaybiya ne akwai abin da ya faru a sulhul hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je shiga garin makka zai umra mushrikai sun hana shi suka yi blocking ɗinsa suka ce wala ba za ka yi ba to kai ya za a yi suka ce sai dai ka koma sai dai ka koma ka juya ka tafi umra ko aikin haji ko aikin haji juya ka tafi a wani dalili akan muna so mu yi sulhu tsakaninmu da ku to shine sai aka yi sulhu sai aka rubuta takarda ta sulhu din kana jin takardar sulhun ma zalunci ne takardar sulhun zalunci ne a cikin ta bari faɗi abubuwan a gurguje na farko tsakanin mu quraishawa da ku musulmai da kuke madina daga yau a tsaye da yaki za a tsaye da yaki shekara goma ba yaki tsakanin mu lokacin da aka yi sulhu tsakanin yahudu banin nazir sun cika alkawari yahudu bani kainuka sun cika alkawari to quraisha wannan ma da aka yi ba su cika alkawari ba kun ji alkawari na farko da aka yi sulhu na farko ƙa'ida ta farko shine shekara goma tsaye da yaƙi na biyu sahabbai da suka zo gurin nan da annabi gaba ɗaya da suka zo za su yi umra aka ce to ba za su yi ba dai su koma su koma ba za su shiga bakka ba he wata shekara su dawo su zo su yi umara amma shi ma da sharaɗin kwana uku kawai za su yi a garin makka daga sun gama su tafi kun ji duka wannan sharuɗa din don ba ba takura musulmai ba ne amma duk annabi ce mun yadda to bari ku ji asalin zalunci ba sai suka ce bayan kun koma yanzu duk wani wanda daga makka ya tafi madina wajenku wai shi su ya zo ya musulunta ya yi hijira daga makka yanzu kenan ya tafi madina in dai ba da izinin babansa ba ne to banzan allah dole ka damana da shi ko musulunta ya fa in dai ya ce ya tafi madina zuwa wajen manzan Allah inda babansa bai yadda ba ta annabi ka dawo da shi annabi ce ya yadda amma kuma duk wani mutumi daga makka ai daga madina shi kuma idan ya zo gurin mummu ƙuraishawa mu kuma ba za mu dawo da shi ba ikon Allah kun ji maganar nan mu in an je ku dawo da shi amma mu in ya zo za mu riƙe kayan mu annabi ce a je an yadda to an gama wannan maganan wannan nuktan da na fada in musulmi ya je ba da izinin yan uwansa ba a dawo da shi amma in musulmi ya dawo nan garin afuwan in kafiri ba ƙuraishe ya je madina ba da izinin yan uwansa ba a dawo da shi makka amma in ɗan madina musulmi ya dawo makka ko da ba da izinin musulmai ba to ba za mu dawo da shi ba za mu riƙe kayanmu kun ga zalunci ko annabi ce shi ma mu je an yadda to sai Allah ya sauko da wannan aya ta goma din ina so ku gane karatu sai Allah ya sauko da wannan aya ta goma din ya ayyuhal ladina amanu ya kudin ka imani idza ja'akumul mu'minatu idan mu'minai ne maza mata daga makka suka yi hijira zuwa madina to ko ba da izinin yan wansu ba su ba za a mai da su ba kun gane karatu in mata ne ba za a mai da su ba saboda suna da rauni su a riƙe su amma kuma ya kai annabi Muhammad famtahinu hunna in har ma za ka mai da su sai ka musu jarabawa in ka gane lalle da lalle sun zo su yi musulunci ne ƙaunar Allah da manzan Allah ya kawo su ka musu jarabawa suka ci ka riƙe su a nema musu masauki a kula da su ka aurar da su ma amma in ka gane ta zo neman kuɗi ne ta biyo wani ne ba don musulunci ba ta wannan mai da ita ba musulma ba ce wannan ayan sai ta nuna ban da wayannan zamu zo mu tattauna a gaba ina so ku gane famtahinu hunna mumtahana din da ake fada to sai Allah ce na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل Allah subhanahu wataala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu ya kun nauka imani la tattakhidhu kada ku riki aduwi makiyana su waye makiyan Allah sune wanda basu karbe musulunci ba wa aduwakum kuma su ma makiyanku ne awliya kar ku rike su ababen soyayya rike su kuna son su kuna kaunar su tulquna ilaihim bil mawadda kuna nuna musu soyayya haramun ne yake nufi da soyayya ne soyayya ta addini zaka iya faɗan sirrinka a wajen su zaka iya faɗan sirrin addininka zaka iya tunda matsalolin ku na sirrin addinin ku zaka iya fifita su akan musulmai ƴan uwanka wannan karku ya haka dalili kuwa wagar kafaru bima ja'akum min al-haqqi ai sun kafirce abin da yazo muku na gaskiya shine qur'ani cikin abin da suka yi ma yukhrijuna rasula sun fitar suna fitar da annabi sun kore annabi wa iyyakum kuma sun kore ku an tu'minu so tukhrijuna rasula wa iyyakum sun kore ku kuma kuma sun fitar da ku a gidanku wa iyakum an tu'minu billahi rabbikum lalle ku abin da yake kanku ku yi imani da ubangijinku sun fitar da manzan Allah sun fitar da ku dalilin da yasa suka fitar da ku an tu'minu billahi rabbikum kawai dan kun yi imani da ubangijinku shi kadai ba wani laifi da kuka musu to kar ku musu soyayya in kuntum kharajtum jihadan fi sabili min da har kun zamanto kun fito don yin jihadi saboda ni ne in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa btigha'a mardati kuma kun zo neman yardata ne tusirruna ilaihim bil mawaddati kuna boye kaunar ku game da su kuna yin soyayya kuna son su ta ƙasa kun gane a riƙe nan gurin kuna ɓoye soyayyar ku game da su Allah ya ce kar ku so su amma kuma akwai ɗan tausayinsu da kuke ji a wasu abubuwa za ku ji me yasa muka kawo wannan abu za a ji sababi wa kuma da wa ake nufi duka da kowa da kowa ake nufi amma ta sauka sanadiyan wani mutum ɗaya ne da ya wani abu makamancin haka ne yana ɓoye soyayyarsa game da kafirai 'yan uwansa 'yan makka musulmi ba su san akwai wata 'yar soyayya ta zuci a tattare da shi ba har yana wani abu ta ƙasa don kar su cutu alhali kuma ba haka ya dace ba tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana alau bima akhfaytum duk da cewa kun yi kuna son su a boye to ni kuma Allah ina sane abin da kuka boye ne wa ma alantum balle kuma in kun bayyana abu wa man yaf'alu minkum duka wanda ya aikata irin haka faqad dhalla sawa as-sabil hakika ya bata hanya mara kyau ya kauce hanya madaidaiciya menene sababin saukan ayan nan Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike mu ina ya aike su kuma yace ya aike mu to kai sai na alkai da su waye da ni ɗaya ne da shi ɗin zai ce ya aike ne ko sai ce ya aike mu kai da waye sai na ali sai na ali ke cewa da ni da zubair ibn al-awwam da al-migdad ibn al-aswad da sai na ali sunawa sunawa su uku ali bin abi talib azubair ibn al-awwam migdad ibn al-aswad ina ya aike su ya ce in taliku ku tafi hatta ta'tu rawdata khaq har sai kun je wani guri da ake ce masa rawdatu khaq rawdatu khaq wani guri ne tsakanin makka da madina to me za su yi a rawdatu khaq yace idan kun je fa inna biha za'inatan ma'aha kitabun akwai wata tsohuwa wata mata akwai wata mata ta tafi sun je gurin sun tsaya suna hutawa ne amma akwai wata leta a hannunta an ba ta wata leta za ta sun makka ne za ta kai leta makka fa ku zo min ha ku karɓo min leta din nan yanzu waye aike su waye aike su ya ce kuma akwai meye a gurinta akwai leta ko to yanzu yan aikan nan sun yadda akwai leta na'am me yasa kuma amsa da me yasa saboda annabi ne yace akwai ko ku biyo ni ku karbo leta sunna alayka cewa fan na sai muka tafi muna sauri har muka zo raudatu khaq wannan wajen sai kawai ga wannan mata din sai muka ce mata annabi ya ba su sifanta bai taba ganinta ba amma Allah ya gaya masa sai muka ce ba mu letan letan da aka baki sai ta ce babu wata leta a guna sannan shine abin da yasa na ce wa ya gaya musu da leta ba annabi ba ta ce ba leta a waje na yanzu waye mai gaskiya annabi ko wannan matar to yanzu tunda ta ce babu agunta ya wayannan sahabban za su yi sai su ce ƙarya kike wallahi akwai sai suka ce ko ki fito man da letan nan ko wallahi za mu caje ki kaga za a caje mace ka da matsala za a caje ta ka da matsala kowane lungu ta sai an fito da ita sai ta ga za a yi za a mata ba daɗi sai dana ali ya ce wallahi ko ki ko mu caje ki ko ina wallahi a jikinki mun san akwai in za mu cire kayanki kakab ba mu ga leta ba mun san a jikinki dai akwai inda take in kitso ne da ke sai mun tsefe duk lungun jikinki sai mun duba mun san akwai ko cikinki wata kilkin haɗe leta da ta ga da gaske suke wannan sun faɗa ne saboda su nuna mata lalle akwai letan nan kuma lalle sai sun koma da leta can da ta ga abin ba zai kyau ba sai ta ɗaga gashinta haka ya ta ɗauko kitsonta ta warware ta warware tana warwarewa sai ta zaro leta annabi ya yi gaskiya ko? sai ta ciro leta daga cikin kitsonta sai dina ali ya ce sai muka kawo leta a wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bari ku ji tonon asiri ka zama mai gaskiya a kullum ana kawo leta sai aka ce bude sai aka bude annabi ya iya karanta wa bayi sai ce ku karanta sai aka ce min hatsibin da abi balta'ata wannan letan daga hatib ne ibnu abi balta'a ila nasim bi makkata minal mushrikin an aika ta zuwa ga mushrikai yan makka wane ne hatib ibnu abi balta'a hatib ibnu abi balta'a sahabi ne na manzon Allah yana gurin aka bude leta yana gun manzon Allah na nan sayyidina Ali na nan Miqdad ibn Aswad na nan Zubair ibn Awwam na nan sayyidina Umar yana nan wasu sahabbai suna gurin wannan sahabin ga abin da yayi bai kyauta ba Allah ya yarda da shi menene laifin take fada yana ba su labari cewa amara yukhbiruhum bi ba'di amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana ba su labarin wani abu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake so yayi bayan sun warware alƙawari wanda annabi ke so ya dau mataki a kansu wasu dukiyoyin sama da bai karbo ba ya ɗebo wannan sahabin sai ya gaya musu duk sirrin da wasu daga cikin sirri ba duka ba fuwar wasu daga cikin sirrin da annabi yake so zai yi kuma yana zaune a guda a karanta sai annabi ya kalle shi ba kai bane ba in kai ne ma ai kamo ne sai annabi ya kalle shi ya ce ya hatif ya kai hatif ma hada me wannan faqala zai nemi uzuri da wuri hatif sai ce la ta'jal alayya ya rasulullah ya manzan Allah karka yi gaggawa a kaina ka yi haƙuri in ba da uzurina inni kuntum ra'an mulsakan fi quraish ya ƙulu kuntu halifan yake cewa ya manzan Allah ni mutum ne wanda ina da kusanci mai yawa da ƙuraishawa kusanci na ya wuce har muna da wasu alƙawura tsakaninmu da su ya manzan Allah wayannan bayin Allah akwai dukiya ta agunsu akwai wasu ƴan uwa na kusanci na da su akwai kaza ba na so kuma zumuncin nan ya tabu sannan ba na so wata dukiyarmu ko dukiyarsu a ce wanda take haɗe da ni an samu matsala da ita walam af'alu irtidadan an dini ya manzan Allah wallahi ban yi haka dan na bar addini na ba wala ridan bil kufri ba da islam kuma ko sau ɗaya ba wai dan ina son kafirci bayan musulunci ba ko sau ɗaya ni dai kawai saboda dukiyan nan da wannan kusancin da muke da shi da wannan zumuncin dan wannan cycle din na yi magana a kai shi dai kar ya tabu ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya ce to wala kai dai ka dai faɗi gaskiya ya faɗi gaskiyan abin da ya faru ya faɗi gaskiyan abin da ya faru sai na umar bai gamsu ba sai na umar sai ke cewa ya manzan Allah da'ani adrib unuka hadal munafik barni in kashe wannan munafikin sai na umar kenan ko yace barni in kashe waye wannan munafikin ya kira sahabin manzan Allah ne eh da munafiki yanzu daidai sai na umar yi ko ba daidai ba na ba daidai ya yi ba sai na umar ya yi istihadi ne mai ake nufi istihadi shi a tsammaninsa wanda zai yi irin wannan abin ya kai abin da za a kira shi munafiki munafiki kuma in ya bayyana a fili kashe shi yake yi gashi kuma ya ba da uzuri ya ba da uzurin abin da ya sa yi ba munafurci ya yi ba ba kafirci ya yi ba yana ƙaunan musulunci suna mulci a bashe haka faƙada sai yamma zalace a wallahi ba munafuki ba ne innahu ƙarshe da badaran shi ma faɗan uwanka ne tare kuka yi yaƙin badar duk sahabin da ya yaƙin badar kuma bari ku ji mai Allah ya faɗa wa ma yudrika annabi ce wa ma yudrika la'alla Allah hattala ala alaman shahida badarin faƙala imalu ma shi tun ƙargafar tulaku Allah subhanahu wata'ala ya yi wa 'yan badar wanda suka je badar wani irin alfarma shine daga ranar da aka yi badar duk wanda ya je badar har wuta ba za ta cikinsa ba duk abin da ya aikata Allah ba zai kama shi da shi ba Allah ya yarda da shi kuma an rufe kofa ya ce wannan ɗan badar ne fa wannan ɗan badar ne manzan Allah ya yi ƙaryata afwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mayar da kalman da aka nuna munafurci ce ta tare da shi ba munafiki bane to Allah subhanahu wataala sai saukar da wannan aya da take gaban mu aya ta farko din nan yace ya ayyuhal ladina amanu don Allah ku ga ku duba qur'ani ku ga wannan sahabin da ya samu girma ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani wane ne yanzu amanu anan gurin wane ne amanu anan eh ya ku wanda kuka yi imani waye ne anan wajen na'am hatib shi kadai shi kadai wannan sahabin shi aka kira shi amanu ya ku wadanda kuka yi imani la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya kar ku riki makiyana da makiyanku abokanan soyayya akan wa suran ta sauka akan hatib yanzu akan hatib ake magana shi kadai ne Allah ya kore masa imani kenan mumini ne kamar ana mayar wasu na umar martani cewa a'a ba munafiki bane mumini ne sai dai yayi kuskure kuma dama a iya samun mumini yayi kuskure da kuskure ai ba da gangan yayi ba Allah ka sa kurakuran mu gaba ɗaya na kuskure ne ba na ganganci da cin mutuncin ka ba ya ubangiji Allah ka yafe mana kurakuran mu to karka riki makiyana da makiyanka ya kai hatu auliya abokanan soyayya tulguna ilaihim bil mawadda har ma kana wani nuna musu kana abin nan din su da soyayya kuna nuna musu soyayya wa qad kafaru bima ja'akum min al haqqi bayan sun kafirce abinda aka zo muku da shi na gaskiya yukhrijuna rasula wa iyyakum suna fidda ku da manzan Allah duk sun fidda ku daga makka sun kore ku ba dan komai ba an tu'minu billahi rabbikum dan kawai kun yi imani da Allah to kar ku yadda da su kar ku amince musu kar ku so su kar ku yadda ku faɗi wani abu na sirrin addininku in kuntum kharajtum jihadan fi sabili in dai hijira da kuka yi kasancewar ku da manzon Allah kun fito ne saboda da jihadi akan hanya ta wabtiga amarzaci da kuma neman yarda ta tusirruna ilaihim bil mawadda har ma ku zama kuna ɓoye soyayya a gare su wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma alantum ni fa ina sane da abinda kuka ɓoye da abinda kuka bayyana wa man yaf'alhu minkum duk wanda ya aikata haka faqad dalla sawa as-sabil duk wanda ya sake aikata haka duk wanda ya sake aikata haka faqad dalla sawa as-sabil lalle ya kauce hanya hanya madidiciya ma'anan wannan hadisi din annabi sallallahu alaihi ya riki ya dauki wasu matakai na kare sirrin rundunarsa Hatib ibn Abi Bal'ata Balta'a ya aikata aiki mai hatsari ta yadda ya so ya isarwa makiya sirrin annabi sallallahu alaihi sirrin musulmai ko kuma blueprint na musulmai sai dai mu gane aikin da ya ba don kafirci ya yi ba don yana tsoron 'yan uwansa a makka yana ba wa 'yan uwansa kariya a makka duk da cewa ba musulmai ba ne ba sannan fa'ida da za mu samu babbar fa'ida karka yadda ka yi wa mutum hukunci ba tare da ka saurare shi ba wannan shi ne constitution na Najeriya ya dauko daga Qur'ani wanda ake ce masa fair hearing fair hearing idan mutum mai laifi ya zo to ka saurare shi da kyau ka ji yana da wani uzuri yana da wani bayani to haka ko a cikin gida in wani abu ya faru kai ka fara tambaya me yasa aka yi kaza sai ka dan yi shiru in akwai amsa a bayan in ba amsa kar a kirkiro amsa banda kirkirar amsa wannan abun duk wanda kake magana da shi yana bata masa rai a lokacin da baka da amsa ka kirkiro amsa baka kyauta ba baka yi daidai ba babu uzuri ka dauko uzuri ka fada musamman idan uzuri ba karbabbe ba don Allah wannan abun kara dauke shi me yasa aka dauke shi wala an yi kuskure a'a abin da yasa aka dauke shi nan gurin ruwa zai zo ya malala am kaga fiya hearing ko ka ba da uzuri ruwa zai mala su ce oke a to kana da uzurin da ya sa ka ɗauke shi shi sa ku ga shaidan ɗan banza shaidan ɗan banza Allah sai da ya ba shi fair hearing sai da aka ba shi sauraro Allah fa yana sane da abin da yi amma sai da Allah ce masa ma mana'aka an tasjuda bima khalaqtu bi yadai astakbarta am kunta min al-alim me yasa baka yi sujjada ba sai ya faɗi amsoshinsa wanda ba karɓaɓɓu ba da so da ka annabi sallallahu alaihi wasallam bai mar hukunci ba sai da ya saurari amsarsa sai na umar a nan gurin ya fahimci wannan aikin ha'inci ne har ma ya wajaba a kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya ce a imaninsa yana da imaninsa ba don kafirci ya yi haka ba kuma ya halarci yakin badar aka saukar da wannan aya da muka faɗa wadda yana nuna mana hatsarin fito da sirrin musulmai sannan ana nuna mana bambanci tsakanin kafirci da zunubi zunubi baya fitar da mutum daga musulunci a ce ka zama kafiri wannan zunubi ne ya laifi ya yi kuma laifin ya yi shi ma tuntunin shi Allah ya fi masa tun da ɗan badar ne amma ya fi masa sannan wannan zunubin da ya ba ganganci ba ne fa ya yi zunubi ne da istihadi ya yi laifi ne a hanyar istihadi yana ganin cewa a yanzu kafiran nan inda dan na gaya musu ne a dan tattara mana kaya na kar a samu matsalan kaza wannan babu laifi a ciki sannan an nuna mana falalan mutanen badar an nuna mana falalan badar suna da abin nan mutanen badar suna da matsayi mai girma a cikinsu kuma akwai sanna umar akwai alibin abi talib akwai hatsibin dukansu sannan an nuna mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman tabbas a kowane hukunci baya hukunci da ka haka ma ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in aka kawo min shari'a ba zan yi shari'a ba sai na ji daga kowa kai me kake faɗi me aka maka kai da gaske ne haka ne sai an yi magana annabi yana da adalci sannan wannan hadisin yana nuna mana karkaye fushi sai don Allah kun ga sai na Umar ya yi fushi saboda addini ne Umar Allah ya kara masa yadda saboda an taba addini ne ya yi fushi to amma wannan ayan ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya mun ce da Hatib ibn Abi Balta ake magana da shi shin mun shiga ciki ko ba mu shiga ba na'am mun shiga ciki ko to shine ka'idan take cewa al-ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab dan dan akan hadin ta sauko ba shi ke nuna mu kuma an yarda mu yi soyayya da mushrikai mu girma a'a mu ce ai dan shi kare a dukkan mu ne da mu ake magana gaba daya amma lokacin saukanta da hatib ake yi wa fada ibn abi balta Allah ya kara masa yadda wannan ayan bambancin tsakanin soyayyan kafirai da take kafirta mutum da kuma soyayyan kafirai ta haram soyayyan kafirai ta haram wanda aka haramta shine ka so su ta hanyar zaka taimaki kafircin su zaka gina musu gurin addinin su gurin da ake zagin Allah zaka a wannan kafirci ne ko kuma ka yadda ma da kafircin su kamar wanda ake cewa a hada kai mun yarda yadda addinin musulunci yake haka kiristanci yake la la da akwai bambanci wancan addinin kafirci ne ba abin Allah bane babu wannan to karka musu irin wannan soyayya sannan karka yi soyayya da su ta yadda zaka taimake su wajen daga kafircin su daga sakon su to amma wanda aka hana hatib a nan gurin wanda hatib ya fada ciki wannan na wani abu ne na duniya abubuwa ne na duniya na harkar su na harkar dukiyarsu na harkar kaza ba yayi ne da nufin ya taimaki kafirci ba to wannan sai ya zama zunubi ne kadai in har akwai abin da zai taba maslahar musulmai amma shi ma in ba zai taba maslahar musulmai ba yanzu misali a gefen mun nan akwai wani wanda ba musulmi ba yana da shagonsa sai aka samu labari za a yi wani abu na fashe-fashen shaguna kamar irin abubuwan zanga-zangan nan Allah ya tsare sai ka buga waya ka gaya wa ɗan uwanka wanda ba musulmi ba ɗan uwan uwanmu ne ba na addini ba na zamantakewa sai ka buga masa waya ka ce wane yau fa gurin nan akwai matsala mu ma yanzu duk shagunanmu mun ɗaɗɗebe abu kaza da abu kaza ka zo ka ɗebe kayanka wannan wannan ka kyauta ma akwai lada a ciki akwai lada a ciki amma abin da ya shafi addininka ya shafi sirrinku musulmai wannan shine aka haramta so daga wannan ayan kusan jumhurin malaman tafsiri haka suka tafi sanadiyan saukanta kenan kan Hatib ibn Abi Balta hadisin yana Bukhari da Muslim hadisin da muka kawo wannan shine maganar Imam Imam Tabari shugaban masu tafsiri yake cewa nazal hadhihi al-aya fi Hatib ibn Abi Balta'a hina kataba ila ahli Makkah yukhbiruhum bi masirin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilayhim am al-fatih za a zo ai fatahu Makkah Imam Ibn Kathir yake cewa hadhihi al-ayat nazalat fi qissati Hatib ibn Abi Balta'a Imam al-Qurtubi yake cewa sababu nuzuliha qissatu Hatib ibn Abi Balta'a wa huwa qawlu jumhur al-mufassirin yace shine maganar dukkan taron masu tafsiri Imam al-Baghawi shi ma haka ya fada Imam Ibn Atiyya shi ma haka ya fada Tahir ibn Ashur da wasu daga cikin malamai kusan duka abin da suka fada shin akwai wani sabani mai tsanani na cewa ba kan Hatib ta sako ba babu babu babu wani sabani da ake abin da shi ya ayyuhal ladina amanu la takizu adu ya adu kam aliya tulquna ilayhim bil mawadda wa ana a'lamu bima a'lantum wa ma akhfaytum ko bima akhfaytum wa ma a'lantum tulquna ilayhim bil mawadda ya la takizu adu wa aduwakum awliya wannan ayoyin qur'ani dama da yawa sun fada kama ayyada Allah la yatakhidhul mu'minuna al kafirina awliya min dunil mu'minin ali imrana ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya tulquna ilayhim bil mawadda kar ku yadda ku so su kar ku ke nuna musu soyayya wa kad kafaru bima ja'akum min al haqq sun kafirce abin da yazo muku na gaskiya shine qur'ani yukhrijuna rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum suna sun kore ku sun kore manzon ku dan kawai kun yi imani da Allah ko haka Allah ya ba mu labari allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah ku musulmai ku ne wanda aka fitar da ku daga gidajenku da kuma dukiyoyinku ba dan komai ba ukun jomin diyarim aka fitar da ku daga gidajenku bi gairi haƙƙin ba da wani haƙƙi ba illa an an yaqulu rabbuna Allah sai dai kawai dan sun ce ubangijinmu Allah a can suratul buruj Allah ce wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahi al-aziz hamid ba dan komai aka musu azaba ba sai dan sun yi imani da ubangiji al-aziz hamid to Allah yake cewa in dai kun fito jihadan fi sabili wa ibtiga amrzati tusirruna ilaihim bil mawadda ay tatawaddatuna ilaihim ayyuhal mu'minuna bi munasahatin fi sirri kuna nuna kauna ta yadda kuke musu isar musu da wata nasiha a boye ku ce ku boye dukiyar ku ku dau abu kaza ku kai Allah subhanahu wataala sai ce wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'a as-sabil sai Allah ya ce mi na'am إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا وودوا لو تكفرون الله سبحانه وتعالى كيشا كنغو إنن كافرا in yatkafukum ba ku kuna dan boye soyayyanku da su ba kuna musu kawaici to wallahi in yatkafukum in suka ci nasara akan ku yakunu lakum a'da'a iyayyar ma za ta ƙara fitowa dama akwai ta wa yusutu ilaykum aydiyahum kuma za su za su za su za su za su ta dora hannaye akan ku ai fala tadhunnu anna fi tawaddi ilayhim man fa'alakum kamar yadda Allah subhanahu wataala yace walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum lalle ba za su yarda da kai ba sai ka zama ka bi addinin su wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu da sun ci nasara akan ku labasatu ilaykum aydiyahum bi fi'lin yu'dhikum za su yi ta cutar da ku da duka da raunatarwa sannan kuma wa alsinatahum da harcen su ma za su ke gaya muku bakan magana bisu'i bakakin magana wa waddu law takfurun kuma kullum burin su da duk abin da za su iya sai sun ga sun kun kafirce suna kaunan kuma ku zama kafirai ne kamar yadda Allah ya faɗa wala yazaluna muqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a haka suke so ku kafirce kamar yadda suka kafirce dan ku zama iri daya Allah subhanahu wataala sai ya ce lan tanfa'aku na'am
lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير حاتم ابن أبي بلتاء أنا مغانا دا شي أما دا مو غبا دا أكي مغانا با ياي مغانا يم uwansa ba akwai kusanci akwai kaza akwai kaza da dukiyarsu da sauransu sai Allah ya ce lan tanfa'akum arhamukum wala wannan kusancin da kake faɗa ba abin da zai muku amfani wala auladukum koda ma ƴaƴanku ne in dai basu musulunta ba wannan kusancin ba abin da zai muku yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama ma yafsilu bainakum alhamdulillah yahdikumullahu wa yuslihu balakum yawmal qiyamati yafsilu yafsilu bainakum ai ranan tashin alqiyama ma kowa gabansa zai kama ba abin da zai muku amfani wallahu bima ta'maluna basir Allah subhanahu wataala yana ganin abin da kuke aikatawa saboda ka dukiya ai saboda ka yaya da kusanci in dai ba addini ne hada ku ba ba abin da zai maka amfani Allah subhanahu wataala lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum addini shine mahada sau da duk wani wanda musulmi ne a duk duniya inda yake wannan dan uwanka ne kamar na jini Nijar yan uwanmu ne Kamaru musulmanta yan uwanka ne ina yan uwanka ne ina yan uwanka ne Amerika ko me take maka ba yar uwarka bace saboda kafira ce musulmi duk inda ka haɗu shi dan uwanka ne baka san kalansa ba baka san yarensa ba baka san garinsu ba baka san al'adunsu ba kawai musulunci ya hada lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum wala auladukum wannan ba za su yi amfani ba yan uwantaka dan jinin mu daya cikin mu daya in addinin ba daya mu rabu shi yasa annabi nuhu annabi nuhu ɗansa bai amfana da komai ba saboda ba musulmi ba ne annabi ibrahim babansa bai amfana da komai ba don ɗanka annabi ne kai in baka bi hanyar annabin ba wallahi wuta za ka shiga shi yasa ɗan annabi ya shiga wuta baban annabi ya shiga wuta matar annabi ta shiga wuta matar annabi nuhu da matar annabi lutu duk yan wuta ne amma matar fir'auna aljanna take tana cikin aljanna tana cikin wayar da ma suke manya-manyan aljanna kun ga matar babban kafiri amma da kitabi Allah aljanna za ta shiga matar babban annabi wuta za ta shiga saboda bata bi hanyarsa ba saboda haka wannan chain din chain wannan mahadar tana yankewa in addini ya rabu in addini ya rabu shikenan an raba gari sai Allah ya ce mai alaramma na
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه كهذا
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم والذين مع
إذ قالوا لقومهم إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم sake min ayan nan gaba daya نعم alwaqf wal ibtida yana da muhimmanci zaka canja fassara نعم na'am kad kana lakum قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون ومن إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم kafarna bikum كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى na'am حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima walladina ma'ahu waqafi to ba za ka dawo kuma ka ce walladina ma'ahu ka hada ba yana da muhimmanci karkanan lakum uswatun hasana ai in ma kuna da maganan yan uwanku duk wanda nasaba suna da munasaba da wancan ayoyin sama in har kana maganan ai ni yan uwana duk da ba musulmi bane kaza ne yanzu ba zan dan sassauta musu addini ka a a in koyi mai kyau kake ka je wajen annabi ibrahim da yan da, da wanda suka yi imani tare da su tare da shi izkalu lokacin da suka gaya wa iyayensu da yan uwansu inna bura'a minkum wallahi mu mun raba gari da ku wa min mata abuduna min dunillah abinda kuke fita kuma bayan Allah ma ba ruwan mu da su tunda addini ya raba mu to ba ruwan mu da ku ba ruwan mu da abun bautar ku kai ma haka ake so ka bi kamar na annabi Ibrahim Hatib ibn Abi Balta'a da sauran mu'minai haka sai na Ibrahim yayi annabi Ibrahim cewa yayi wa atazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbikum asa an la akuna bi du'a'i rabbi shaqiya na raba gari da ku da abin da kuke bautawa na kuma ni ubangiji na kadai nake roko wai qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun ku tuna mana lokacin da annabi ibrahim ya gaya wa babansa ya gaya wa ƴan uwansa na barranta da abin da kuke bautawa illa alladhi fatarani ubangiji kadai shine babbaranta da shi ba shi kan zama biyayya fa innahu sayahdin shine zai shiryar da ni kafarna bikum wallahi mun kafirce muku duk da ku ƴan uwanmu ne da iyayenmu inji annabi Ibrahim da ƴan uwansa kafarna bikum mun kafirce muku wa bada bainana wa bainakum al'adawa kuma daga yau gaba ta kin Allah yadda kuke kin Allah to muwa muna kin ku kuma haka za mu zauna muna kiyayya da ku abadan har abada hatta tu'minu har sai kun yi imani illa qawla ibrahim to yanzu nan gurin an ce mu yi koyi da annabi ibrahim ko da karkana da kun fi ibrahima haka ne ko karkana lakum uswatun hasanatun fi ibrahima koyi mai kyau yana tattare da ku ku bi annabi ibrahim annabi ibrahim abun koyi ne illa kaula ibrahim sai dai wannan maganar kar ku yi koyi da annabi ibrahim a nan maganar nan kar ku yi koyi da ibrahim illa kaula ibrahima li abihi la astaghfirunna laka amma inda ibrahim ya yi kuskure shi ma ya gaya wa babansa ba musulmi ba ya ce amma zan nema maka gafaran Allah a'a wannan karku yi haka shi ma annabi ibrahim an gaya masa ai an hana shi ma kana lin nabiyyi wallazina amanu ay yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bai dace ga annabi ba ya nemi gafara ga mushrikai ko da ƴan uwansa ne na jini bayan an gane cewa su ƴan wuta ne haka Allah ya fada a cikin suratul tauba sannan yake cewa wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi shi ma annabi ibrahim neman gafara da yawa babansa din nan illa an mau'idatin wa adaha iyahu wani alƙawari ne ya dauka yace zai yi kuma ya cika alƙawarin falamma tabayyana lahu lokacin da muka bayyana masa muka karantar da shi annabi ibrahim din kun ga kenan ba da gangan yayi ba ya dauka akwai halaccin hagarin annahu aduwwun lillah da muka bayyana masa cewa mahaifinsa makiyin Allah ne tabarra amin sai yayi baran-baran da baban ya nemi tuban mu kuma inna ibrahim la'awwahun halim to dan haka wannan maganar karku ga annabi ibrahim ya ce la astaghfiranna laka zan nema maka gafara kace kai ma zaka nema wa mahaifinka wanda ba musulmi ba a'a wannan maganar annabi ibrahim din ba banda ita wa ma amliku laka min allahi min shay'in lokacin da ya masa alkawari ai kala ibrahim li abihi wal halu anni la adfa'u anka uqubatallah ko na nema maka gafara ba zan yi tuku dai maka uquba ta Allah ba idan yi nufin zai zai azabtar da kai wala aqdiru an anfa'aka inda Allah bi shay'in ni annabi ibrahim ba zan iya amfana da kai da komai ba don Allah mu tsaya mu dau darasi a wannan gurin annabi ibrahim yana cikin manyan annabawa ko baya ciki abul anbiya ko baban annabawa to yau yana gaya wa babansa in dai baka bi Allah ba ba abin da zan iya maka wajen Allah don Allah wani shehi ne zai ce ka yi abin da ka ga dama zan gafarta maka ku ban amsa akwai shi annabi annabi zai iya gafarta maka zunubi ƙur'ani fa cewa yi wa man yaghfiru dhunuba illa Allah walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ba wanda isa gafarta zunubi sai Allah amma yanzu ana samu wasu wai wasu za su gafarta wasu zunubi wasu za su gafarta wasu zunubi annabi ya ce annabi ibrahim ce ba abin da zan amfana maka da shi a wajen Allah inda baka bi Allah ba kuma wallahi ba wanda zai ki bin Allah yayi shirka babu wanda zai iya wani abu a gaban Allah wallahi babu shi Allah bai bada wannan kofar ba za a yi ta ba shirka in zunubi ne a iya samu ka samu ceto amma shi ma ceton da sharadi banzan da zai shi indahu illa sai Allah ya yi wa mutumin izini ko annabin izini ko mala'ikan izini sai ya masa izini sannan ko an masa izini ba za a masa izini ba sai in Allah kai ya yadda da kai wala yashfa'una illa liman irtada sai kai an yadda da kai sannan ai izinin a cece ka kada ka baka zaka zauna Allah zai cece mu Allah a'a sai kana da abin da Allah ya yadda da kai sannan Allah ya bawa annabin izini ya cece ka ko ɗanka ya cece ka ko wani ya cece ka sai ana mana kana bin Allah amma aka same ka da kananan abubuwa wasu abubuwa wasu abubuwa wasu abubuwa sai a cece ka akai a lokacin da Allah yana son ka amma kai abin da kaga dama ka ce a wani shehi zai min wani kaye zai min kaza a'a za a yafe masa shi ma yafe wa kansa mana ai tunda zaka gane ba wanda zai iya maka komai babu wani dan adam da zai iya maka komai ba wani shehin da za a kira shi a ce zai maka komai ta inda za ka gane guda daya hanyoyin suna da yawa da za ka gane din amma ga guda ɗaya duk wanda ran kiyama zai iya maka wani abun da zai za ka yi laifi kuma a ce ka tsira to ya fara maka tun daga duniya a shi kenan ba daga duniya ya fara maka kai yanzu a duniya wanda ba za ka gafarta min ba a lahira eh za ka gafarta min to yanzu na lahiran ajiye shi a duniya ka fara min na yi kuɗi tukunna a yau kuma kai ma shehi ka yi kuɗi kuma lokacin mutu karka mutu in zaka mutu ka gaya mana ran da zaka mutu kuma in kai rashin lafiya karka hau jirgi ka tafi India ka tafi Turai amma duk ba muna gani ana hawa jirgi ba an hau jirgi an tafi kaza an je kaza neman magani wanda zai gafarta maka ne zai baka zai ne neman magani wajen asibiti wajen arne likita arne ya ce bude bakinka ah kuma haka zaka bude kai kana shehi kuma kuma kai an ce shi zai gafarta maka you are very stupid goma amliku laka min Allah min shay rabbana alayka tawakkalna ya ubangiji kai muke tawakkali a gare ka komai kai zaka mana wa ilayka anamna wajenka muke komawa wa ilaykal masir kowa ma gurin ka zai koma wa ilayka anamna wajenka muke komawa ta hanyar tuba tuba daga zunubai kullum mutum bakinsa kar ya gushe daga astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wa atubu ilai neman gafaran Allah ko bacci ka tashi tashi da istighfari da salatin annabi kaga dai abinda kai a bacci Allah ba zai kama ka ba to nemi gafaran Allah dan kankanin abu kana ganin ana daukar abun kankani ne ana kira ka astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wa atubu ilai karka yi wasa da neman gafaran Allah kullum bakin mu yayi ta neman gafaran Allah mu masu kurakurai ne kullum bakinka annabi sallallahu alaihi wasallam a wuni sai yayi sau 100 annabi fa da bashi da laifi in yayi ma Allah ya yafe masa balle ma bai yi ba ba zai yi ba sallallahu alaihi wasallam amma kullum bakinsa astaghfirullah ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا الله كركسا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا يا الله كرك سامو زو فتنة ga waɗanda suka kafirta ay la tusallithum alaina fayaftinuna ya ubangiji karka dora su akan mu su fitine mu wayamnauna mimma yaqdiruna alayhi min umuril iman ka hana mu abinda zamu iya na wasu abubuwa na imani a ce dan abubuwan da zamu iya na gaskiya ma mu kasa qalu ala allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin kamar yadda zo a suratu yunus ya allah kai muka yi tawakkali a gare ka karka sa kafirai su mu fituna da kafirai ta yadda za su hada mu addinin mu waqfil lana rabbana ubangiji muka gafarta mana innaka antal azizul hakim ubangiji kai ne mabuwayi mai hikima za mu tashi lakar kana lakum fihim uswatun hasana a tattauna na gobe insha Allah tabaraka wa ta'ala subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh